نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai sake haɗa mu a wannan safiya safiyar lahadi 27 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1436 a lissafin hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine sha takwas ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na tarihin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin ar-rahiq al-maktum na malam safiyur rahman al-mubarak furi har yanzu muna cikin ko in ce yau za mu kwalkwale mu kare magana da malamin ya rubuta mana dangane da fathu makka haka ne ko? insha Allah yau za mu karanta abu na ƙarshe kuma shi ne na ƙarshe a marhalar da malamin ya sa mata marhala ta biyu daga rayuwar madina rayuwar da'awa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya kasa kashi uku marhala ta farko marhala ta biyu to yau za mu kare marhala ta biyun insha Allah sai kuma darasinmu na gaba ya zama insha Allah marhala ta uku daga yakin Hunain har zuwa abin da ya shafi rayuwar a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda muka tsaya din makon da ya gabata shine ko inda za mu tashi shine inda yake cewa iqamatuhu sallallahu alaihi wasallam bi makkata wa amaluhu fiha zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a makka bayan bude makka da kuma aikin da ya aikata a cikin ta a wancan lokaci malam yake cewa wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkata 19 yawman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a maka ne kwana goma sha tara kwana goma sha tara yujaddidu ma'alim al-islam yana jaddada abubuwan da aka sani na musulunci shine ma'alim al-islam musuluncin kansa yau aje ai wannan aje ai wannan kamar da zamu zo mu ga abin da ya ambata wa yurshidu nasa ilal huda wattuqa yana shi yadda mutane yana nuna musu shiriya da kuma tsoron Allah da bin dokokinsa ayi kaza a bar kaza wa khilala hadhihi al-ayyami amara aba usayd al-khuzai a cikin wannan kwanaki ne na zaman kwana goma sha tara da yayi ya umarci abu usayd al-khuzai fajaddada ansab al-haram wanda ya sake sabunta kafofi da aka kafa na iyakokin harami shine ansabul haram cewa daga wuri kaza zuwa wuri kaza a sake kafa abin da yake shine alama wannan alamu har zuwa yau suna nan ba ina nufin wancan din abin da aka kafa shine har yanzu yana nan ba gini ana samun sa iyakoki a ce daga nan in mutum ya baro daga jidda kafin ya shigo maka ga inda hududul haram yake inda har za a rubuta cewa daga nan duk wanda ba musulmi ba to ya bi wata hanya inda zai zage garin maka wanda ba musulmi wanda ba musulmi ba shiga maka wannan har zuwa yau haka yake a tsari haka madina za a sa za ku ga alama in ka taho daga airport din jidda kafin ka shiga maka a rubuta a ce wanda ba musulmi ba sai a nuna wata hanya to hanyar za ta zagaya da mutum zuwa garin da za shi na harkokinsa na kasuwanci da ayyuka inda mutum shi ba musulmi bane wanda ke musulmi kuma zai shiga bai wuce a to wannan iyakokin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara umartar wannan bawan Allah Abu Usaidin al-Khuzai ya sake jaddada kafa su dama akwai su amma aje a sake kafawa a sa alamomin su ƙara bayyana wa bassa sarayahu sannan ya aika ya kuma tada tawagarsa daban-daban lidda'awati ila islam domin kiran mutane zuwa musulunci wannan ya nuna mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kira mutane zuwa gare shi fa ba girmama kansa bane kawai magana sai ta a girmama Allah abautawa Allah shi kadai haƙƙin Allah ya zo talla haƙƙinsa a matsayinsa na manzo yana tare ne da haƙƙin Allah ɗin imani da Allah shi kaɗai za a bautawa to yana tattare kuma da yardarka da Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah domin duk wanda bai yarda da cewa manzan daga Allah yake ba to ya karyata Allah ɗin don haka maganar duk ɗaya ce ta ɓangaren abin nan kiran yana kira ne zuwa ga Allah kuma dole shi ma a yarda da shi a matsayin manzo amma ba shine Allah ɗin ba ba shine wanda za a bautawa ba sannan sai ke cewa wali kasril authani ya kuma tura wasu tawagogin daban domin karya gumaka allati kanat haula makkata wanda suke kewayen makka wanda mushrikai suke bautawa duk aka je aka karya su aka rugurguza su aka lalata su fa kusirat kulluha aka ruguza su aka dammara su baki ɗayan su wa nada munadihi bi makkata mai shelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shela yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da yake mai imani ne da Allah da ranar ƙarshe fala yada fi baitihi sanaman illa kassara to kada ya bar wani gunki a gidansa sai ya karya shi ya rugurguza shi ya lalata shi akai wannan shelar kamar ayi kuwa abi layi layi ziqqa ziqqa ko ziqaqi ziqaqi shine lungu lungu abi ana gaya wa mutane ya ku al'umma duk mutumin da ya san shi mai imani ne da Allah da ranar ƙarshe to in akwai gunki a gidansa kamar da dama mun sha bayanin a baya waɗannan bayan Allah a wancan lokaci suna da gumaka ba guda ɗaya ba banda wanda suke kewaye a cikin ɗakin Ka'aba da kewayen ɗakin Ka'aba to akwai kuma kowa da nasa na musamman da yake bautawa da sunaye daban-daban to kowanne ya fito da shi ya karya shi a yi rugu-rugu da su magana su ta ƙare yau Allah za a bautawa har zuwa tashin alkiyama to sai maganar da ya kawo akan irin wannan ayyukan ɗaiɗaikunsu ya ba mu misali su ne assaraya ɗin tawagogi da kuma gungu-gungu da manzan Allah sallallahu alaihi ya tura domin wannan aiki na da'awa da kuma karya gumaka ɗin na farko yace walam matma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nutsu بعد الفتح bayan buɗe makka ba'atha Khalid ibn al-Walid ya aiki Khalid ibn al-Walid ila al-Uzza zuwa ga gunkin nan da aka sani mai suna Uzza li khamsi layalin baqina min shahri Ramadan a lokacin a ranar da ya tura shi ran 25 ne ga watan Ramadan wato kwana biyar ya rage watan ramadan ya kare shine ma'anar wannan li khamsi layalin baqina min ramadan lokacin kwana biyar baqina suka rage na watan ramadan kaga kenan 25 kenan ga wata ya tura shi a shekarar nan ta takwas wato shekarar nan ta fatuhu maka da muka sani li yahdimaha dan ya ruguza gunkin al'uzza mace ce dama wa kanat bi nakhlah tana wani wuri ne ana kiransa nakla wurin dabinai ba wai ana nufin a jikin wani dabino kwaya ɗaya ba wuri wuri ne sunansa nakla saboda yawan dabinansa ake kiran shi haka ya shahara da haka ya zo kuma a riwayoyin nan cewa akwai wani icen magariya guda uku a haɗe suke wuri guda to akan wannan icen magariya ne wannan gunki na al'uzza take ko yake to shi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya je wurin ya fatattaki wurin ya ruguza ya dawo kamar da zamu zo mu shi yace wa kanat li quraish wa jami'i bani kinanata shi al-uzza gunkin quraishawa ne baki ɗayan su da kuma baki ɗayan banu kinana a cikin quraishawa din banu kinanata musan banu kinana wani yanki ne na ƙurashawa kamar da ya gabata a cikin ansab da muka karanta yace wahiya min wahiya a'zamu asnami uzza din nan shine mafi girman gumakan su baki daya duk wani gunki da ake ji da shi to a bayan uzza din yake shi yasa aka ji ana ce wani abdul uzza a cikin su wa kana sadanatuha bani shayban yan kabilar banu shayban su ne masu kula da shi su ne sadana nan ce sadana masu hidimar gunki su je su wawwanke shi su kikkintsa shi a shafa masa mai a kalle shi to masu wannan hidimar kuma masu karɓar kuɗin da ake ci na jama'a ta hanyar hakan su ne ake ce masadana as-sadinu shine mufradi guda ɗaya kenan jam'in su sune sadanatu sai ce fa kharaja ilaiha khalid khalid ibn walid ya fita zuwa gunkin al-uzza din fi 30 farisan mutum ma'aya kan doki mutum 30 hatta taha ilaiha har ya kai inda wannan gunki yake fa hadamaha ya ruguza shi walamma raja'a ilaiha sa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi ilaiha ne ko haka ne ta tayyib yayin da ya dawo kamata ya ce raja ila nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya dawo ko ya zama raja'a minha daga inda gunkin yake sa'ala ku rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi hal ra'aita shay'an ka ga wani abu kuwa a zuwan da kai ka ga wani abu qala la sai shi ani ban ga komai ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaka lam tahdimha to ai baka ruguza uzza ba farji ilaiha fahdimha ko ma ka ruguza uzza tukuna faraja'a khalidun mutaghayyizan khalid ya koma rai a bace a fusace ya koma qad jarrada sayfahu yace an bashi aiki bai cika ba ransa ko ya bashi ai sai ya cika wannan aiki فخرجت إليه يجي يزاري تكوبنسا شنو جر فجر قد جرد سيفه فخرجت إليه امرأة سيغا وتما تاتافتو زوا غريش تتنكاريش عريانة سوداء ناشر ناشرة الرأس سيغا وتما تابقى سرارة gashin ta a barbaje a wargaje mun san gashi kuma irin nasu in aka ce an sake shi dole za ka gan shi a wargaji haka bakin tsi ta tunkaro Khalid radiyallahu anhu faja'ala as-sadinu yasihu biha sai wannan mai kula da wurin shine as-sadinu ya rika ihu cewa ke kula fa gashi nan tashin hankali waye waye irin gashi nan za a kashe uzza fa darabaha khalidun khalid kuwa ya sare ta da takobi fajjazalaha bisnataini ya gutsira ta da sara guda biyu sara biyu yayi ya raba ta gida biyu matar gaba ɗayanta shine fajjazalaha jazalaha bi ma'ana qata'aha ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقوم زواج من ذن الله صلى الله عليه وسلم فأخبره يباش الأباري فقال سيما ذن الله صلى الله عليه وسلم نعم تلك العزة ni lalle waccan mata da ka kashe ita ce uzza wa qad aysat an tu'bada fi biladikum abada kuma ta yanke kauna ma'ana wannan me yake nufi kowanne gunki ana sa masa sura sura haka ko ya zama bishiya ko ya zama wani abubuwa ne da za a dora akan bishiyar ko mutum mutumi amma asali akwai wani aljani da ke wannan abin hidima ko aljanin da ya shiga jikin wani ko mace ko makamancin wannan to aljanin da ya shiga cikin macen wannan ita ce wannan uzan watar da aka shi mun fahimci wannan zancen yau amma su dama su masu bautar in suka zo ba matar suke gani ba dama ana samun wani abu a bayan gunki idan ka roƙe shi ana jin magana yana amsawa wasu abubuwa to ana sa irin waɗannan ko aljanu in ba ku manta ba mun karanta wannan a darasin alfurqan malamin kimiyya mana wannan bayani shafiyan a darussa daban-daban mun ji to wannan irin abin yake nufi wannan matar ita ce mai wannan hidima din to shi ne a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa qad aisat ta kuma yanke kauna an tu'bada a bauta mata fi biladikum a wannan kasar taku abadan har abada ba za a sake dawowa da bautar uzza ba kun ga akwai gumakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a dawo a bauta musu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin zulkhaisa sunan gunkin kabilar daus wannan cewa kafin tashin alkiyama daga cikin ma alamun tashin alkiyama shine za a dawo a bauta wannan gunki din kuma an yi haka din wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada labarin har abada ba za a sake dawo da su ba daga cikin su akwai wannan uzza din ba sake dawowa an sake bautar sa ba ta kare kenan shi dai ya fidda kauna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ne a wani hadisin cewa inna shaytana aysa an yu'bada fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum shaytan ya yanke kaunar za a bauta masa a jaziratul arab amma abin da zai amfani da shi shine cusa gaba a tsakanin mutane a hada fada wannan kabila ta tashi diddan wannan ko a cikin muminai wata fitina ta auku wannan a ziga shi ya yaki wannan wannan a ziga shi ya yaki wannan wannan zai iya faruwa amma maganar bautar gunki tun daga ran da aka yi fatuhu maka aka shafe ta kuma babu zancanta a bayan ƙasa ma'ana a wannan wuri dai a cikin ƙabilar ƙwarishawa aka daina bauta gumaka alhamdulillah to abu na biyu ya ce sun ba'atha amr ibn al-as sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura amr ibn al-as radiyallahu anhu fi nafsi shahri a wannan dai wata wannan wata na ramadan ila suwa zuwa gunkin suwa gunkin suwa idan muka san sunansa zamanin annabi nuhu ko wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira wannan gumaka guda biyar ya tabbata asalin sunayen sunayen wasu mutanen kirki ne kamar da abdullahi bin abbas ya fassara mana wannan yana ne a cikin sahih bukhari yayin da suka mutu shaidan ya gaya wa mutanen su yi mutum mutumin su shine aka sa wannan mutum mutumin da kowanne aka sani yana karantar da mutane yana ibada sai aka sa masa suna daya wadda daya suwa daya huka daya uka daya kuma nasar wannan sunayen su kenan to akwai amr al-khuzai wanda shine ya dauko waɗannan gumaka bayan an yi ruwan dufana ya tsinto su a wani wuri ya dauko su ya kawo su maka wannan shine tarihin zuwan su maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutumi shine shugaban yakin abi shugaban bautar gumaka kuma ya ganshi an nuna masa shi a wutar jahannama saboda shi ya ɗauko waɗannan gumaka na zamanin annabi nuhu ya ɗauko su ya kawo su cikin har maka sai zama ana bauta musu da waɗancan sunaye da aka san su to amr ibn al-as radiyallahu anhu shine aka tura domin ya je ya rusa gunkin suwa mun fahimci abin li yahdimahu dan ya rusa shi wa huwa sanamun lokacin shine wani gunki na ko yahudail na kabilan hudail bi ruhat a wani wuri ana ce masa ruhat sunan gari ne sunan ƙauye ne a ala qurabati mi'a wa khamsin kilometer distance din ko inda ko nisan wannan wuri daga maka shine kilomita 150 kilomita nawa dari da hamsin daga makka a shamala sharƙai makka a yamma ko abin nan arewacin gabashin makka mana arewa maso gabas ta garin makka kilo dari da hamsin daga makkan a nan ne wannan wuri ruhat yake a nan ne kuma wannan gunki suwa yake a nan ne aka tura amr ibn al-as ya je ruguza shi فلما انتهى إليه أمر قال له السادن yayin da ya je shi amru ya je wurin wannan gunki sai mai kula da gunkin ya ce da shi ma turidu kai kuma me kake nema yau qala sai ce amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ahdimahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni ne in ruguza shi wannan gunkin suwa qala sai ce la taqdiru ala zalika ai ba za ka iya ba kala lima sai ce dan me kace ba zan iya ba kala sai ce tumna ai hana ka ko za a yi ba za ka samu damar yi ba kala sai ce hatta al'an anta alal batil kai har yanzu akan bata kake ne ma'ana baka san labarin da ake ciki bane kai wai hak sai ce kai can ka kuwa fa hal yasma'u aw yubsir shi wannan gunkin naka da nazo in rusa yana ji ko yana gani sun madana sannan ya matsa kusa da shi kawai ya sa abin duka ya ruguza shi ya karere shi wa amara ashabahu fa hadamu baita khazanatihi ya kuma ce sahabbansa wato waɗanda suka rako shi a wannan tafiya ta tawaga din suka ruguza ɗakin sto ɗinsa mun san kowanne gunki akwai wani sto da ake ajiye masa kayan hidima ko kuma abubuwan da ake karɓa na mutane don wasu sukan kawo hidima ba ta kuɗi kawai ba sukan wani ya kawo wani abinsa a gida a ce to ga wannan na gunki ne to duk sai a tattara a wani wuri duk kafin ran da su sadana din za su haɗu su rarrabe kayansu to aka shiga wannan sto din shi ma aka ruguza shi falam yajidu fihi shay'an a cikin sto din da lokacin ba komai an wawashe abubuwan thumma qala lis-sadini sanan yace wa shi mai kula da wurin kai fara'aita yaya ya kake gani yanzu abin ya yiwu ko bai yiwu ba qala sai ce aslamtu lillahi na musulunta don Allah babu munafinci kawai dama bai yadda bane saboda bai ga hujja ba ya ga hujja ya yadda abu na uku wa fi shahri nafsihi a wannan wata dai har yanzu ba'atha sa'ad ibn zaid al-ashhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sa'ad ibn zaid al-ashhali fi 20 farisan shi da mutum 20 akan dawaki ila mana zuwa gunkin mana manata ya fi kusa da shi ne a madina shi gunkin mana mutanen madina ne ke bauta wannan gunkin su kuma su ne kabilan ausu da khazraj su kuma nasu kenan kamar da al'uzza shi ne na ƙuraishawa baki ɗaya musamman banu kinana akwai kuma wasu ƙanana ga daban-daban to wannan dai gungun gungun ɗin su aka fara ruguzawa wani lokacin za a haifa guda ɗaya ya kusa girman ɗaki ba wai yan ƙanana haka ake ba ko wani a jikin wani za a liƙa a jikin bango ai kuna gani dai a fina-finan indiya wani rushe shi haka kamar wani abinan katuwar bishiya haka za a yi a kashe kuɗi da gwalagwalan duniya ana gina waɗannan abubuwa ɗin ai ta bauta musu ai ta goggoge su ba sa ji kuma ba sa gani ba sa amfanin kowa da kowa Allah ya kiyaye batan basira to sai ce wa kanat bishulal haka ne bil mushallal yana wani wuri shi mana wurin ana ce masa al-mushallal inda qudayd a wurin qudayd shi kuma lil aus wal khazraj na aus da khazraj ne duk lokacin da suka zo haji wurin da suke bautawa shine wannan wuri wurin manata wa ghassan da kuma ghassan wa ghayruhum da makamancin su falam mantaha sa'adun ilaiha yayin da sa'ad ya kare ya tiki zuwa ga inda wannan gunki manata yake qala lahu sadinuha shi ma sai mai kula da gunkin ya ce da shi ma turidu kai kuma mai kake so kala sai ce hadma mana na zo in ruguza manata ne yau ya ƙare kala an tawa zaka je ka yi ɗin mu gani shi ne ma'ana an tawa zaka da kai da haka ɗin ma'ana je ka yi fa'abbala ilaiha sa'ad ibn zaid al-ashhali ya tinkari gunkin shi ma wa kharajat imra'atun uryanatun sauda'a sa'iratul ra'si yadda waccan ta uzza take wata mata ita ma baka kuma wato a tsirara kuma sannan mai gashi baza baza ita ma ta zo tad'u bil waili tana kai can mu kai can mu yau mun mumti mun lalace wa tadribu sadraha tana ta bugun kirjinta fa qala laha as-sadinu sai shugaban wurin shi mai kula da ita sai ce mana dunaka wai manatu dunaki ba'da usatki ma'ana sai ke gaya wa gunkin ya kai gunkin manatu tunda mace ce ga kinan ga masu saba miki wai wasu mutane ne masu saba miki sun zo ga ki ga su kuje ku karata ya koma gefe shine ma'anan dunaka ma'ana an ce dunaka kaza kamar na koma gefe na ce to ga kuje ku yi mu gani mu ga me zai faru فضربها سعد سعد يسا تكبي كوا يساريتا فقتلها تاكي تفادي تموت واقبل الى السنم sai tinkari shi gunkin mana ɗin wanda domin wannan wakilin aljanin da ke musu hidimar wannan abu ne yawa shi ita aka kashe sai tinkari shi ainihin shaksin ginin a gunkin fahadamu huwa kassarahu ya ruguza shi ya karera ya ce walam yajidu fi khazanatihi shay'an shi ma wannan an wawashe ba su samu komai a ma'ajiyar da ake aje kayan amfanin ba abu na hudu walam ma raja'a Khalid ibn al-Walid min hadmi al-Uzza yayin da Khalid ibn al-Walid ya dawo daga ruguza al-Uzza بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نشي كان دي أو شوال يسان تورا شي إلى بني جذيمة زوا قبيلا بني جذيمة دائيا إلى الإسلام لا مقاتلة هكذا يسا من النن وصوصنا كرنتا جذيمة شينا يجاسا جذيمة yace ya aike shi ne kira su zuwa musulunci la muqatilan ba wai ya kashe ya yaƙe su da kisa ba an ake shi ne dan mene dan ya kira su zuwa ga musulunci fa kharaja fi 350 rajulan min al-muhajirin wal ansar wa bani sulaym ya fita da mutan da mutum 350 daga cikin su akwai muhajirun akwai wasu daga cikin al-ansar ba muhajirun duka ba mun san adadin su ya fi haka haka nan ba wai al'ansar duka ba su ma adadinsu ya fi haka amma a cikinsu an zaɓi wasu aka ce su raka shi Khalid ibn Walid suka haɗa gaba ɗayansu su mutum 350 daga cikin muhajirun daga cikin al'ansar da kuma kabilan Banu Sulaimi fantaha ilaihim mun an ce kabilan Banu Sulaimi kun san ba mutanen Makka bane ba kuma cikin Qurayshawa da suka yi hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane suna cikin kabilun Larabawa da suka musulunta daga baya so sai aka haɗa fantaha ilaihim sai ya kai zuwa ga wannan mutane banu jazimata fada'ahum ilal islami sai kira su zuwa musulunci falam yuhsinu an yaqulu aslamna sai ba su iya faɗin aslamna ba ba su iya faɗin wannan ba su ce aslamna suka kasa faɗa faja'alu yaquluna saba'na saba'na sai suka rika cewa saba'na mun rikide mun canza addini shine ma'anar saba'a nan an ce saba'a wanda ya bar addini sai koma wani addinin daban wannan suna kuma yana cikin sunayen da aka rika kiran musulmi a makka yayin da suka musulunta ana cewa nan ai saba'u sun bar addinin su na iyaye da kakanni sun koma wani addini kuma ana faɗin wannan ne da siga ta me ta suka ana aibanta su to Khalid ibn Walid ya san wannan tunda yaji sun ce saba'ana sai ya fahimci a ijtihadinsa cewa ba su yarda da musulunci ba ne mun fahimci wannan zancen saboda sun kasa faɗin aslamna su kuma ashe a haƙiƙa ne sun musulunta sun karɓa amma ba su iya faɗan aslamna su faɗi kalmar shahadatu Allah ilaha illallah ba tunda wannan za a faɗa ne a group kowa kuma shi kadai ya yarda da shahadatu Allah ilaha illallah sai suka rika cewa saba'na saba'na saba'na to kun ga saba'a ko a gurin wanda ya san wannan kalma me take nufi kalma ce ta zargi kuma ta rashin yadda da abin da ake kai an gane wannan abu to da suka faɗi haka faja'ala khalidun yaqtuluhum wa ya'suruhum sai khalid kawai ya rika kisan su yana kama su a matsayin ribatattun yaki wa dafa'a ila kulli rajulin mimman kana ma'ahu asiran sai da ya biyo kowanne mutum ɗaya daga cikin mutum ɗari uku da hamsin ɗin mutanensa ya biyo wani kowa aka ba shi mutum ɗaya kamammu daga cikin ribatattun yaƙi fa'amara yauman a wuni guda ya yi umarni an ya tula kullu rajulun kullu rajulin asirahu ya umarci kowanne mutum ɗaya ya kashe ribataccensa da ya kama fa'ababnu umar abdullahi bin umar ya ƙi ishe shi ba zai kashe nasa ba wa ashabuhu da shi wadanda suke tare da shi hatta qadimu ala nabi har sai da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu suka ce ya rasulullah ga fa abin da ya faru ga abin da Khalid ya samu a wannan tafiya fa rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa zuwa Allah kamar mai addu'a wa qala yace allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid ya Allah ba ruwana da abin da Khalid ya aikata ya Allah ba ruwana da wannan abu da Khalidu ya aikata wannan ya faɗe shi marratai ne wannan yana cikin sahih bukhari ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuma ya tabbata Khalid ya faɗi wannan kalma to me muka fahimta daga wannan abu Khalid ibn Walid me yasa ya kashe waɗannan mutane mun fahimci abin da ya faɗa yau duk da annabi sallallahu alaihi wasallam anan bara'ar da ya ce ba ruwansa da me yayi bara'a da abin da Khalid ya aikata mun fahimci wannan abu wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci bai ji daɗin abin da Khalid ya yi ba domin an aike shi ne ya je ya kira mutane zuwa ga musulunci ba ya kasu ba amma saboda abin da ya faru na shubuha na abin da su suka faɗi a matsayinsa na jagora ya istihadinsa ya kuskure a istihadin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin da ya aikata to ba ruwansa nan bai karasa zancen abin da ya faru ba galibi kuma yana cikin abubuwan da sukan auko da irin wannan har a samu an samu wasu abubuwa daga cikin masu kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musa dama in su suna karanta sirra suka tsinci irin wannan dama kun san abun murna ne wannan da farin ciki to ai kaji gashi nan Khalid bin Walid kun ga gashi ina cikin abubuwan da masu farautar mutane su kira su zuwa ga addinin Shi'a na jahilci suna amfanin wannan suna amfani da wannan kalmomi to ai gashi nan sahabban abin da suka yi gashi nan annabi ma cewa ya ba ruwansa da shi ya je ya aikata kaza an ce je kira mutane ya je ya kakkashe su suna faɗin wannan suna suka to malamai kuma sun ba da amsoshi da yawa akan wannan abu da ya gudana irin istihadin da ya auku ko da yakan auku daga ɗan adam saɓanin abin da aka umarce shi irinsa ne ya auku daga khalid kuma asalin abin yadda bayan wannan abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan in dai kun fahimci magana sai yasa nana ta mana cewa ya Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalidun bai sai Allahumma inni abra'u ilayka min Khalidin ba wannan kuma akwai bambanci tsakanin wancan kalma da wannan kalma ba cewa ba ruwa na da shi ba kuma da ba ruwansa da shi ba zai sake aikansa ba to bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tura shi wani wuri sannan kuma a wannan ɗin sai da ya tura Ali bin Abi Talib shi manzo Allah sallallahu tura sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an ya je wannan gari gun waɗannan mutane aka biya diyar kowanne mutum da aka kashe da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiya ta musulunci mun fahimci wannan ba da kuɗin Khalidu ba ba a ce Khalidu ya je biya diyar mutanen nan ba kuma ba a ce daga yau ba za a sake aikenka ba kun gane wannan wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kuskure yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba ya nuna wa al'umma cewa wannan abin fa da aka yi bai kondonin ɗinsa ba bai yadda da shi ba bai amince da shi ba ba da yadda sa aka yi wannan abin ba domin wannan zai tafi a tarihi ɗan wannan kabila za su fahimci matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan cewa ba umarni ya aiko a zo a kashe su ba kun gane wani abu kuma yana da muhimmanci hatta a tarihi don haka ba wani ba wata kalma sai sai wanda dama yake karanta tarihi da ido daya ido dayan ma makaho shine dai karanci wannan abu a matsayin ya zama wani matsa'an ne da abun suka ne ga Khalid mu koma mu ga kissar Usama ibn Zaid ya aka yi da shi da mutumin da ya kashe a wancan yaki da muka karanta a baya ko Usama ibn Zaid ya kashe wani mutumi bayan mutumin ko ya ce la ilaha illallah ya bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bacin ran da ya ma yafi wannan amma kuma wane ne Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid fa shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan cinyarsa da shi da Al-Hasan Al-Hasan dan Ali suna yara kanana ya daga hannunsa ya ce ya Allah ni ina son waɗannan su biyun nan ya Allah kai maka so su shi yasa ake ce ma Usama ana sai masa mai hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah babansa shine zaid ibn harisa masoyi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na san sa dan ma kuma usama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san shi to idan da maukifi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya kawai zaka kalla ka rufe idan ka tuwa zaka da irin waɗannan hmm? shine yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so amma da yayi wancan kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bacin ransa akan kuskurensa don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi da wani saboda ya aikata wani abu a wani lokaci baya nufin shikenan an rubuta shi dan wuta ne wani irin aqaliyar ba da haka ake fahimtar nasu kace ai duk wanda annabi ya fushi da shi shikenan lalatacce ba haka ake yi ba sai a duba menene maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa ta ƙarshe kuma a lura da abinda manzon Allah Allah madaukake faɗa mana a Qur'ani na hukuncin waɗannan mutane na ƙarshe bayan an yi wannan abu shi yasa nan kafin mu je wannan ma abin ka ga maganar da Zahabi ya faɗa al-Imam Zahabi yana cewa faqad ada alu aliyin ala abbasi an samu adawa da gaba tsakanin gidan aliyu da gidan abbas wani lokaci a tarihi kun san lokacin da ya daula banil abbas an samu matsaloli tsakaninsu da ahlul baiti dukkaninsu kuma malam zahabi ya ce wa ta'ifatani alu muhammadin qat'an biyun nan kuma gaba ɗaya da alu aliyun da alu abbas yanke babu wata tantama ba kokonto dukkan su ali muhammad ne mun fahimci wannan zancen famin man na tabarra'u don aka irin wannan mu daga wa zamu ce ba ruwanmu da wani duk wanda ka faɗa ka ce ba ruwanka da shi to shi ma ali muhammad ne ya mutum zai kwace ba shi da ba ruwansa da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan kowane musulmi ya so dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so dinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bal abinda za mu yi shine nastaghfiru li ta'ifataini gaba ɗaya bangarorin nan biyu da suka yi gaba da junansu tunda da ali muhammad ne idan ka ce duk wanda ya gaba da ali muhammad ka tsine masa to za ka tsine wa ali abbas su ma kuma ali muhammad ne za ka tsine wa ali aliyun su ma ali muhammad ne sun gaba da ali abbas don haka ba haka ake kallon abubuwan ba amma abin da za mu shine mu ce dukkaninsu abin da suka yi a tsakaninsu na gaba dinnan Allah ya gafarta musu me ka rasa idan wasu sun yi abun da kai baka nan baka san ma me aka a ciki ba ka ce ya Allah ka gafarta mu kowa a cikin su na me za ka zaɓo ni ka kafirta ba kuma musamman ma la Allah abin da ya zo maka na riwayoyin ma wasu duk ƙarya ne mun gane wannan abu sai ce bal nastaghfiru lit ta'ifataini abin da yake adalci shine mu nemi gafara ta Allah subhanahu ta'ala ga waɗannan ɓangarori guda biyu wa na tabarra'u min udwanil mu'tadi sai mu ce ba ruwanmu da zaluncin wanda ya zalunci kun gane wannan kun fahimci abin da ake nufi daga me muka ce ba ruwanmu menene za mu ce ba ruwanmu da shi aikin zaluncin shine za mu ce ba mu yadda da shi ba don haka duk wanda ya zalunci wani mu ce ba ruwanmu da zaluncin da wannan yayi amma shi din mu lura da wane ne shi menene matsayinsa musulmi ne mumini istihadi yayi Allah gafarta masa istihadinsa me ya laifi da mun yi wannan in ka ce Allah gafarta ma wanda ya laifi saboda ba kowanne fada ba kowanne rikici ko ba kowanne saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yin sa da zuciyar adawa ba zuciyar adawa ta kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk mutum ne zai abu ka fassara shi da cewa makin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam mun gane abu sai an tabbatar masa da hujja shi yasa karkashin wannan malamai suka fidda wasu ka'idoji cewa a aqidar ahlus sunnati wal jama'a akwai wasu abubuwa da malamai suke bambantawa cewa ba a tsaida ko la taqumu hujjatu takfiril muayyan illa abin da kai la yukaffaru al muayyan illa bi ba'da iqamati al hujja ma'ana ba a itilaƙin kafirta mutum mu'ayyani wane a ce wane kafiri ne sai idan an tsayar masa hujja ta shari'a kuma sai an samu mutlaq al-fahm li tilka hujja kun fahimci wannan zancen daga cikin sharadin ka ce wane kafiri sai an tsayar masa hujja kuma sai ya fahimci hujjar sai ya fahimci hujjar idan bai fahimci hujjar ba shi yana da wani abu daban da zai ce shi a'a bai da wannan abin da kuka kawo to ba dama a ce masa kafiri sai an ce wani kai wannan abin da ka faɗa ya kunshi kaza ya kunshi kaza fa ya kunshi kaza ka fahimci haka sai ce ani ba haka nake nufi ba in yace eh haka nake nufi kuma akan hakan zan tsaya to a lokacin sai a ce to wannan abin fa kafirci ne ka zama kafiri kun fahimci wannan zancen amma in yana da wata hujja da ya makalkalewa da za ta hana a kafirta shi to dole mu hana kafirta shi wani ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa mun fahimci wannan haka yake a babin takfiri haka yake a babin tabdi'i haka yake a babin tafsiqi haka yake a babin ta'athimi abubuwa hudu ne takfir tabdi' tafsiq ta'athim ka ce wani kafiri ne wani dan bid'a ne wani fasiki ne wani mai zunubi ne to ba a yin wannan sai an tsere mutumin hujja kuma an kawo hujjar ya fahimce ta kaga shi suwaye masu wannan aikin ba kai bane kawai kana wa'azi sai ka ga wani yayi kaza sai ka dora masa kafirci kawai ka wuce wannan ba aikin sunna bane ba cikin karantarwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan ake bi to duk sai a koma bid'a wannan ita ce hanyar kawarja ita ce hanyar shi'a wanda suka koyi rashin adalci duk wanda suka ga wani abu shikenan sai to ai gashi yayi kaza yayi kaza wannan da irin wannan hankalin gutsiralle shine suke duk yan bid'a suke aiki masu sunna kuwa hankalinsu mai faɗi ne suna dubo nassoshi baki ɗaya su ce wani kwa Allah ya yabe shi idan yanzu ya aikata wani laifi sai in zo in kondemin ɗinsa saboda wannan laifin to ya zan yi da wancan yaban da Allah ya masa kun fahimci wannan zancen to amma wanda ba shi da wannan shi kuma me ake yi sai a tsaye da shi sai a tsayar masa hujja kai ka aiki kaza aiki kaza abinda muka sani a musulunci aiki kaza na kafirai ne dan me zaka aikin kafirci sai sai ani ba kafirci nake so ba maslaha ce ta duniya na sa kaza wani abu nake so wani abu nake so wani abu nake so game da muka karanta a kissar Hatib ibn Abi Balta'a ya aikata abin da a zahirin sa menene kafirci amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kun ga ba a je a ce sayyidina Umar lokacin da yace ba ni dama in je in kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba sai ce a kira shi aka kira shi aka tambaye shi ya Hatib ma hamalaka ala hada ya Hatib menene ya ja ka aikata wannan sai ya faɗi dalilinsa ya rasulullah duk wanda suka yi hijira tare da kai kowa a makka yana da mai tsare masa dukiyarsa banda ni don haka sai na bada wannan takarda an ce gashi nan kana tahowa kada fa a je a ruguza dukiyata ta koma cikin ganima in yi hasara dukiyata nake so wannan abin da ke zuciyarsa shine ya fito yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi yace sadaqakum abin da ya faɗa muku dinnan gaskiya yi to dan Allah wane ne zai zo kuma ya sake tuhumar wannan mutum yace ya yarda cewa abin da ya faɗa gaskiya ne dan duniya yayi to yanzu yayi wani abu dan duniya shikenan sai a rusa masa ladansa na musamman na alatta yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya alatta yakin badar la Allah tala ala ahli badr wa qala if'alu ma shi'tum faqad kafartu lakum don haka harka akan hukunci akan mutane don Allah in uwa mu yi hakuri mu karanta ta malamai sun yi magana wallahi ba son zuciya bane mu karanta a littafan malamai yaya ake hukunci akan mutane yaushe za a ce wani kafiri yaushe za a ce masa dan bid'a yaushe za a ce masa kaza ba magana ce ranka ya ɓaci ranka ya ɓaci an ci mutuncin addini shikenan ba kai ne addinin ba ba kai ne kitabu wa sunna ba kai haƙuri malamai manya sun yi faɗin maganganun kuma sun rubuta littafai insha Allah sai ga cewa kai adalci maimakon ka tsaya ran tashin alƙiyama gaban ubangiji da laifin kafirta mutum wanda ka tsaya a gaban ubangiji da laifin baka kafirta mutum ba ko mun san wannan magana malamai sun faɗi wannan da a tsaye da kai a ce wane kai ka fidda shi daga addini wanda a tsaye da kai a ce kayi sakaci an yi hukunci wane kafiri ne ka ki ka faɗa wani ne fi sauki wanda kai sakaci sai a ce me yasa baka kafirta wani ba sai Allah madauki matukar abin da za a faɗa shi ne kishin ka yayi rauni ko kuma tunda doka ba a hannunka take ba ta yin hukuncin asali ma ba laifinka bane dama ba a umar sai kama da yin abun ba asla da ka in mutum asalinsa islam ne asalinsa musulunci to a bar shi a musulunci Allah sa mun fahimci waɗannan abu don Allah mu yi haƙuri mu ƙara karanta waɗannan matsalolin to shine a lokacin wannan abu da ya faru malam zahabi yake faɗi cewa kama tabarra'a sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabarru'i yace ba ruwansa mimma sana'a Khalidun lamma asra'a fi qatl bani jazima ya kawo wannan kissa din yayin da ya gaggawa wajen kisan waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ai kun ga cewa ya yi tabarru'i daga abin da ya aikata sai ce wa ma'a zalika qala fihi tare da haka duk da ya faɗi wannan maganar cewa Allah ya Allah ba ruwana da abin da Khalidu ya aikata ai kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa saifun sallahu Allahu alal mushriki ko har ake cewa Khalidu saifullah al maslul takwabin Allah zararre wanda Allah ya zare shi akan mushrikai don haka to shine sai yake cewa fattabarru'u min zambi ba wannan ba cikin littafin ba al'imamu zahabi ne yake faɗi cewa barranta daga zunubi in mutum ya wani zunubi wanda yake sayu faru za a gafarta shi la yalzamu minhu al-bara'atu min ash-shakhs ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwansa da aikin wani to baya nufin ba ruwansa da shi mutumin mutumin daban aikinsa daban ya yi wani abin alherin da yawa a wani wuri ya yi wannan laifin in aka ce ba ruwan annabi sallallahu alaihi da wannan laifin to ba a nufin ba ruwansa da mutum mun gane wannan wannan shine adalci sannan wannan abu kamar da na ambata mana muka duba wa mithlu zalika tabarru'uhu mimma sana'a usama wa wa wa qadiyat ko wa bin nam wa ma fa'ala min zalika ma qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fil hasan wa Usama na gaya mana wannan cewa da Hassan da Usama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da su yace wa kilahuma muta'awwilani mun lura da aikin Usama da aikin Khalid duka menene ta'awili suka yi wannan ta'awilin sa shine wannan mutumin ya faɗi la ilaha illallah ne wallahi ba dan gaskiya ya faɗa ba ba har zuciyarsa ya faɗa ba so yake in kyale shi kar in kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai yadda da wannan ba tare da cewa fa sau uku akai wannan din yace ya zo kashe shi ya daga hannu yace a kyale shi ya sake zuwa ya daga hannu yace la ilaha illallah ya sake dawowa ya sake faɗin la ilaha illallah shi kuma bai yadda ba shine ya kashe shi duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da wannan aikin ba don haka la ilaha illallah tana da girman da wallahi duk mutumin da ya faɗe ta to ka kiyayi fidda shi daga addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan da kenan da haka shine malamin suka cewa la taqumul hujjatu ala al-mu'ayyan إلا بالبلوغ ومطلق الفهم مغانيكو وأن هذا كما يدنا أمتا منا في التكفير وفي التبديع وفي التفسيق وفي التأثير ثم كما bayan wannan abin da ya faru mai hakuri na so a ce mun kare wannan din zancen ya shiga wani wurin daban wa kanat banu sulaimin hum alladhina qatalu asrahum dun almuhajirin wal ansar a wannan abin da aka yi na Khalid ibn al-Walid banu sulaimin wannan kabilar ta laraba ta musulunta daga baya su ne suka kashe nasu waɗanda aka ba su su kashe ɗin wanda khalid ya ba su ya ce kowa ya kashe nasa ɗin da muhajirun da ansar ba su yi ba suka ki umarnin khalid suka ce sai sun zo sun samu tabbaci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana nan an sami sabanin istihadi shugaba ya yi istihadi a wani abu masu bin sa suka ce ba su fahimci wannan abun ba sai an koma bin babban shugaba musamman saboda abin da yana da alaka da ran dan adam kar a gaggawa da za a zo a yi laifi to shine ba su yi ba sai da suka dawo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ali fa wada lahum qatlahum shine wada ma'ana ya bada diya yau sai ya bada diya na qatlahum na su waɗannan mutane da aka kashe wa ma zahaba minhum da kuma abin da ya tafi daga gare su na dukiya wa kana baina khalid baina khalid wa abdurrahman ibn auf kalamun wa sharrun fi dalika akan wannan har aka samu wani zance wata magana wani bacin rai wani rashin fahimta wata mummunar fahimta tsakanin khalid ibn walid da kuma abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf wata magana faɗa nan bai faɗe ta ba malami abin da ya faru shine abdurrahman ibn auf ya ce wa khalid kai khalidu la'alla kana ramuko ne ga abin da aka yi wa mutanenka wani lokaci domin su waɗannan mutanen banu jazima ɗin sun taɓa yin wani aika aika ga ƙabilan su khalid la'alla ka yi amfani da wannan dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ka dama kana so ka kashe waɗannan mutane khalid ran sai baci yace wallahi ba haka bane babu wannan abu a zuciyata shine aka samu maganganu har khalid ya faɗi magana ga abdurrahman bin auf ya faɗa masa wata kalma mara daɗi ta kamar zagi mun gane wannan to shine a lokacin nan fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari cewa ga wani abu ya faru tsakanin Khalid da Abdurrahman ya isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahlan ya Khalid ya hankali kai Khalid bi sannu sannu mun gane da anka ashabi ka bar min sahabbaina fa wallahi law kana uhudun zahaban da a ce dutsen uhudu duka zinari ne thumma anfaqtahu fi sabilillah ka bada wannan zinarin duka fi sabilillah ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi wala rawhahu da baka samu abinda ɗaya daga cikin abinda sahabbai na yayi safiyansa ko marecensa ba mun fahimci wannan wata riwaya ce na hadisin nan la tasubbu ashabi yawwa na cewa idan ɗayan ku ya bada mudu ɗaya na abin nan ya bada dutsen Uhudu baki daya a matsayin zinare ya bada shi da ko don addinin Allah to ba zai kai mudu daya na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamai sa suka tattauna anan me yasa dukkan su sahabbai ne ko a dole kai tambaya yawa Khalid sahabi ne Abdurrahman bin Auf ma sahabi ne ko to amma abin da ake nufi yau Khalid bin Walid ai bai musulunta ba sai bayan hijira sai bayan wani lokaci har ma bayan lokacin yakin Uhud ma yana cikin wanda yayi musulmi ta adi'ai mun bai janna to a lokacin da aka yi musuluncin farko da haƙurin farko da wahalar farko da waɗanda suka fara karɓar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a Makka as-sabiqun al-awwalun ne a lokacin to anan su annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da sahabbansa don haka yana tuna masa ne cewa kuma wannan shine fassarar fadin Allah subhanahu wataala la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan mun gani yawa Allah mun ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan min wa'ada Allahu al-husna shikenan wannan shine fassarar wannan ayar wannan hadisi din dan a nuna cewa waɗancan sahabbai ne waɗannan sahabbai amma a ƙarshe wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah kuma kowanne daga cikin su yayi alƙawarin mafi kyau shine ma'anar al-husna ita ce aljanna dukkanin su yan aljanna to minni minni yanzu me za mu zo mu shiga cikin wannan zancen ai ba namu bane mun fahimci abu to haka ake yin adalci zance na Allah ne zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba kwakwale kwakwalen mu na jahilci ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mu adalci yau da haka abin da ake saboda Khalid ibn Walid ko Abdurrahman bin Auf min as-sabiqin al-awwalin alladhina sahibu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin kana Khalid yu'adihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan kenan Abdurrahman bin Auf yana cikin as-sabiqun al-awwalun a lokacin da Khalid yake gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta kaga kenan suwaye farko to abin da ke nufi sahabbai na farko ba wai ana nufin Khalid ba cikin sahabbai ba to ba haka ake nufi ba shine sai halmal mai suke cewa hadha fihi takhsisun bil ismi li ajli mazid al fadl wa tahqiq as sifati al lazimati fi muqtada as suhbati wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa akwai takhsisun bil ismi ya kebance Abdurrahman bin Auf da sunan sahabi mun gane ko dan me li ajli mazid al fadl saboda ƙarin falalar da yake da ita akan Khalid ibn Walid tare da baƙa'in sunan asalin sahabi da shi ma Khalid ibn Walid saboda suhubarsa ta tabbata mun fahimci wannan abu ta kawo duk ba rikici malamai sun gama wannan matsaloli sun yi magana a kansu to mu sauri mu karasa wannan zancen sai dai da ke lokacin ga Allah ba zai isa ba ko mintina uku wannan ko Allah shine cikon karshe na wannan zancen ya kamata a ce mun ji shi ko a yafe mana in muka kare mu karasa abun mu ko ko ba komai da wannan din ya fita ba wani zance ne mai ba kamar mulakkas ne takaita zancen ne gaba ya kamata sai yau mun fita daga wannan insha Allah to sai ce tilka hiya ghazwatu fath makka wannan abin da muka ji shine fitar da aka yi ta fathu makka wa hiya al ma'arakatu al fasila ma'arakatu al fasila ita ce ko shine yakin nan mai rarrabewa wal fathu al a'zam shine budin nan mafi girma الذي قضى على كيانة الوثنية قضاء باتا وانا دي الله رب سمال مني لك با مطلع مبا سامين شي ديك با ما دي مكرر تاشي مجي ba wani abu nassin wani abu da ya kawo daga wani littafi bayanansa ne na rufe wannan babi din cewa da wannan abu aka ruguza kiyanin wasaniya kiyanin ana nufin asalin ginshikin wasaniya yawwa qada'an batan karewa ta kwata-kwata walam yutrak li baqa'iha majalan ko walam yatruk li baqa'iha majalan wannan fatuhun bai barwa wannan wasaniya baqa'i ba ta wanzu wato da bai bata dama ba shine majalan wata dama wala mubarriran ko wani abu da zai bada damar ta ci gaba in ce mubarrir shine abin da zai bada dama a karbe shi fi rubu'il jaziratul arabiya a cikin gidan الجزيرة العربية ربوع جمع ربع ربع شيني الدار فقد كانت عامة القبائل ما في يوان قبيلو سن كسانشي تنتظر ماذا يتمخض عنه dama can sauran kabilu suna jiran su ga menene zai biyo bayan shine ya tamakhadu me za me za a haifa bayan wannan abu na fathu makka yawa al-arak na wancan gumunzu da akai wal istidamu da karo alladhi kana da'iran wanda ya kasance bainal muslimina wal wathaniyin tsakanin musulmi wanda yake gudana tsakanin musulmi da wato masu bautar gunki wa kanat tilka al-qaba'ilu waɗannan kabilu sun kasance ta'rifu jayyidan sun sani sani sosai أن الحرم سوى شي حرم مكة لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق yana cikin aƙidar dukkan ƙurayshawa cewa haramin maka ba mai iko a kansa in ba mutumin da ke kan gaskiya ba Allah ba zai bar wannan wuri a hannun wanda ba akan gaskiya yake ba wannan abu ne da su suka yarda da shi haka tunda suka ga ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karbe wannan wuri wannan wuri ya shiga hannunsa to shikenan sun sallama kamar yadda abin da Abdul Muttalib ne kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abraha ta yazo sai ai mai wurin nan da shi da kayansa ku je ku karata zai kare kayansa misali wannan zance yace wa kana qad ta'akkada ladaihim hadha al-i'tiqad al-jazim wannan aqida yankakkiya wadda ba kokonto a cikin ta ta tabbata gare su dama mai karfi ce a wurin su ba sa kokonto qabla nisfi al-qarni tun kafin rabin karni wato kimanin shekara 50 ko kusa da haka hina qasada ashabul fili hadha albayt yayin da ma'abuta fili wato su abrahatan kenan suka nufi wannan gida fa uhliku sai aka halaka su wa ju'ilu aka sanya su ka asfin ma'kulin kamar karmami abincin yewa wa kana sulhul hudaybiyati kuma sulhun hudaybiya ya kasance muqaddimatan wa tawdi'atan wata shimfiɗa ce baina yadai hadal fatih al'azim a gaban wannan wato kafin wannan yaki babba ko cin nasara babba muqaddima da tawqi'a ma'ana su daya eh tawqi abinda zaka sanya shi dan ka taka shine watau a shimfiɗa aminan nasu bihi kulluhum ko ba'dhum ba'dha mutane suka amintar da junansu sashe daga sashe kowa ya zauna lafiya wa nazarahu fil islam haka ne ko yawa kuma me ya rubuta? Nam, aminan nasu bihi kullahum ba'duhum ba'dan wa nazaruhu fil islam wa tamakkana man ikhtafa yawa akwai wani abu da babu anan yawa eh na'am aminan nasu bihi ba kullahum bane yawa mutane da wannan abu mutane suka samu aminci da zaman lafiya wa kallama ba'duhum ba'dan sashen su suka yi magana da sashe wa nazarahu suka yi munazara da juna fil islami dangane da musulunci ma'ana wannan ya fuskanci wannan ya masa magana akan musulunci kai me yasa baka yadda da musuluncin nan bane ai kaza ne ai kaza ai kaza aka fuskanci juna kuma musulunci ya dawo yanzu shine addinin kowa wata makkana man ikhtafa min al muslimina bi makkata min al min izhar dinihi wanda ya buya a makka ya kasa bayyana addininsa to daga ranar nan kuma ya bayyana addininsa ya bayyana cewa musulmi mun san akwai wanda ba su hijira ba a makka suna zaune suna tsoron su bayyana addininsu to daga ran da aka yi wannan fatu maka shikenan kowa kuma sai fito ya bayyana addininsa ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da'wati ilaihi wal munazarati alaihi da kira zuwa ga addini da kuma tattaunawa munazara da muqabala da waɗanda ba su yarda ba ana kiran su ana tattaunawa da su wa dakhala bi sababihi basharun kathirun fil islam saboda wannan mutane da yawa daga dan adam suka shiga musulunci hatta inna adadal jaysh al islami alladhi lam yazid في الغزوات السابقة السالفة على ثلاث آلاف har sai ga rundunar musulmi wadda da a yaƙoƙin da suka gabata ba ta wuce mutum dubu uku ba sai da suka zama idan huwa sai gashi sun zama yazkharu fi hadhihi al-ghazwati fi asharati alaf ya karu a wannan yaƙi ya kai har mutum dubu goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga an fita yaƙin hunain mutum dubu goma wannan shi ya sabbaba a lokacin yaƙin hunain kamar da zamu zo mu ji har musulmi suka rika ji a zuciyarsu ai ba za a ci nasara a kanmu ba inda zancen yi adadi ne da suka yi wannan jin cewa suna da yawa din sai Allah jarraba su suka sha wahala a yakin hunain kamar da zamu zo mu ci saboda Allah baya son kai alfahari da wani abu da ba zamu zo mu ci yace wa hadhihi al-ghazwa wannan yaki al-fasila wanda ta rabe ta karshe dai wanda ta nuna karshen lamari shine fasila fatahat a'yunan nas ta bude idanun mutane wa azalat anha akhir as-suturi ta yaye ƙarshen wato labule na ƙarshe allati kanat tahulu bainaha wa bainal islam wanda ya shiga tsakanin mutane da musulunci labulan da aka sa tsakanin mutane da musulunci duk ya bayyana an cire shi kai ya zama yanzu mutane sun ga musulunci yadda yake a hakikanin sa wa bi hadal fathi da wannan fathun da aka yi na makka sai tsaron musulmuna alal mawqif siyasi musulmi suka zama su ne akan matakin siyasa su ne masu cewa dangane da siyasar kasashen larabawa wa dini a bangaren addini haka kilai ma dukkanin abubuwan guda biyu duk ya koma hannun musulmi ma'an tare a lokaci guda fi tuli jaziratul arabi a tsawon jaziratul arab baki ɗayanta wa ardiha da fadinta faqad intaqalat ilayhim as-sadaratu ad-diniyatu waz-zi'amatu ad-dunyawiyya domin ko tun daga nan su musulmi da shugabanci na addini da kuma jagoranci na duniya duk ya koma zuwa gare su shine as-sadara shugabanci fattauru alladhi kana qad bada'a ba'da sulhul hudaybiyya matakin da ya fara din nan tun daga sulhun hudaybiyya li salihil muslimin da ya tinka ya koma gefen musulmi qad tamma wa kamula shi ya cika bi hadha al-fath al-mubin da aka samu wannan ma'ana abin da aka fara gani na nasara tun daga fatu abin nan sulhun hudaybiyya to shine kuma ya tabbata ya cika a hannun musulmi وبدأ بعد ذلك طور آخر تندق لكم سأكفر سابا بيبي wani sabon faifan daban kana lisalihil muslimina tamaman wanda shi kuma tun daga farkon sa har karshe duk babu wani takudi duk na musulmi ne musulmi ne masu rinjaye masu maslaha a ciki wa kana lahum fihi as-saytaratu kuma ya zama su ne masu jagoranci alal mawqifi tamaman a kowane bangare a ciki su ne masu harkar siyasa jagorancin komai a hannun musulmi yake walam yabqa li aqwamin arabi ba abin da ya rage ga qaumin larabawa jama'ar larabawa kabilun larabawa illa an yafidu ila rasuli sai dai kawai su taho tawaga tawaga shine yafidu su taho zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya'tani qul islama kawai su zo su karbi musulunci to wannan shi yasa zamu je a cikin abin da zai zo mana akwai amal wufud shekarar delegation shekarar da kowace kabila ta rika turo wakilanta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo caffa shikenan mun miƙa wuya kowace kabila duk jaziratul arab ba wani wanda ba musulmi ba kuma a lokacin to zamu zo mu ji duka wa yahmilu da'watahu ila al-alam sannan kuma su ma suka dauki kiran nan da da'awan nan ta musulunci zuwa ga duniya baki daya wa qad tamma isti'daduhum lidhalika a lokacin da sun gama shiri shiri da haka din fi sanataini a ko haka ne ko atiyataini yawa a cikin shekaru guda biyu masu zuwa wannan shirin ya kammala kamar yadda zamu zo mu ji shi a marhala ta uku ta wannan bayani na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan mun gama wannan marhala ta biyu insha Allah darasin mu na gaba sai mu fara marhala ta uku ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yakin Hunain har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah san ta Allah ƙara mana fahimta Allah ƙara tabbatar da mu akan hanyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zamu Allah ba mu basira a kansa Allah ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya sa ilimin ya mana amfani zuwa ga tsoron Allah tsoron Allah zuwa ga aljanna Allah subhanahu ta'ala kuma ya sari mana al'amuran mu baki daya Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a kasar mu duk abin tashin hankali Allah kaɗai shi Allah ya sa a mu so junan mu mu kaunaci junan mu mu zauna da junan mu lafiya dukkan abin da kuma zai raba mana hankali ya kawar mana tunani ya kawar mana da son junan mu ko menene shi muna fata Allah mu dauke kade shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik